الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقرة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bayan gaisuwar musulunci muna ƙara jaddada godonmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda a cikin rahamarsa da kaddarawarsa yau muna wuni na 21 ga watan ramadana wata na tara a kalandar musulunci hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama 1447 daidai da tara ga watan uku haihuwar isa dan maryam shekara 2026 yau goma ne ko? to kusan na ritaya yanzu ban yi lissafi ba to muna goma ga watan uku shekara 2026 muna karatu a cikin suratul mursalati allah ya mana jagora darasin da gabata mun tsaya aya ta goma sha biyar yau insha Allahu za mu ci gaba daga aya ta goma sha shida bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين
Allah madaukakin sarki yace alam nuhlikil awwalin ashe ba mu ne muka hallakar da kafiran farko ba waɗanda suka ƙaryata manzanninmu waɗanda suka ƙaryata alkiyama suka ce idan an mutu an mutu kenan kamar mutanen annabi nuhu kamar adawa kamar samudawa sannan muka bi bayansu da waɗanda suka bi hanya irin tasu su ma sun ƙaryata manzanni sun ƙaryata tashin alkiyama kamar mutanen annabi ibrahim kamar mutanen annabi lutu kamar mutanen madayana duk Allah ya aikata musu abin da suka jawo to kuma ba ku gagara Allah ba ya yi muku irin abin da ya musu thumma nutibul akhirina sannan muka bibiye su da na ƙarshe su ne mutanen Annabi Ibrahim mutanen Lutu da mutanen Madayana kazalika naf'alu bil mujrimina to irin wannan yadda aka yi wa kafiran farko haka muke aikata wa mujrimai masu barna masu ƙetare dokokin Allah wailun yau mai izin lilmukazzibin kalmar azaba a wannan rana ta ranar alkiyama ta tabbata ga masu karyatawa Allah madaukakin sarki yana ba da labarin ne ba wai don ka saurari labarin kamar tatsuniya ba a'a ka saurari labarin ne don ya zama maka izina ya zama maka wa'azi don karka bi hanyar da waɗancan suka bi don da suka bi ta ba su kai labari ba to kai ma yau in ka bi ta ba za ka kai labari ba sai Allah ya ce ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين to fa duk inda mutum yake da ɗagawa duk inda mutum yake ganin ya kai karansa ya kai tsoiko to daga mani aka halice shi kowane ne shi duk da akwai fasaha ta zamani da ake ƙinƙisar mutum a kwalba ko wata ma'ajiya daban amma ba ƙinƙisar ba ta yawa sai an haɗa mani namiji da ƙwan halittar mace da haka inda kai halitta ne nau'in dabba ko ɗan adam an halice ka ne daga maniyi Allah ce alam na khuluqu min ma'in mahin ashe ba mu muka halice ku ba daga wani ruwa mahinun shi wannan ruwa da zai taba jikinka sai ka ji kana kankaninsa ba ma ka sha'awar ka gan shi da ido kuma shi ne mafarinka faja'allahu fi qarari makin wannan ruwan sai muka sanya shi a gurin wani zama abin kiyayewa manzo Allah yana gaya mana yadda ake halittar mutum idan aka ɗebi manin aka hada da ƙwan halittar mace za a ajiye shi a mahaifa ya yi kwana arba'in duk wata kariya na karya lalace Allah ya yi masa in ya rubuta za ka zamo mutum duk wata kariya Allah ya yi masa daga nan ya zamo gudan jini shi ma kwana arba'in daga nan ya zamo gudan tsoka shi ma kwana arba'in haka mutum yake tafiya mataki bayan mataki duk wata kariya da Allah zai baka a lokacin karka lalace ya baka daga nan a hora mutum rai bayan an mai da shi ya zama mutum dogo ne ko gajere fari ne ko baki kurma ne ko mai kunne ko makaho ne ko ma kila a cikin uwa zai mutu Allah ya rubuta ko ma kila ana haihuwarsa kuma uwar ta mutu ko kuma ana haihuwarsa ya mutu haka Allah ya kaddara da aka faji Allah fi qarari makin muka sanya shi a gurin wani zama gurin matabbaci abin kiyayewa Allah ya kiyaye shi lokacin da aka busa masa rai a cikin mahaifiyarsa yana ci yana sha yana shan iska yana motsa jiki kamar yadda kake motsawa a lokacin Allah yana ba shi abincinsa ta abin da uwar ta ci shi yasa idan shari'a ta umarci mutum da cin halal saboda idan kana ciyar da matarka haramun abin da ta ci shine abincin yara kenan ita ma tana ciyar da ɗanta da haramun kaga idan ta haife shi ya saba da haramun shine manzo Allah ke lissafa mana wani mutum yake gaya mana sifar wani mutum ash'asu aghbaru ya tilo da ila sama ya rab ya rab wani mutum ne in ka gashi ga datti ga kansa ya fuci fuci ba alamar nutsuwa a jikinsa kuma ya daga hannun shi sama yana cewa Allah ka bin kaza Allah ka bin kaza ba za ce wa an yasu jabulo dan me za a amsa masa ai ba za a amsa masa me dalili abincinsa haramun abin shansa haramun tufafinsa haramun kuma an ciyar da shi da haramun in yi addu'ar ma Allah ba zai karba ba to bai irin waɗannan fasulun shugaban naku a yau iyayensu da haramun suka ce da shi kuɗin da muka tara musu kuɗinmu na ƙasarmu su ake sata a ciyar da su su ake sata a biya musu makaranta su ake sata a yi musu komai dan Allah in yaje ofis jin tsoron haramun ya saba da ita ba abin tsoro ba ne yanzu kai a matsayin ka na talaka ana bin ka bashi naira dubu ɗaya duk hankalin ka zai tashi layin da ake bin ka bashi ma ba za ka iya bi ba kana jin tsoro amma shi yau in ka bashi naira biliyan ɗaya hau kan tafi ba komai ba da a gurinsa don ya saba da ita tun yana ci ake ce da shi wannan shi yasa wai matasa suna ta wani ihu wai a ba da shugabancin ƙasa wa matasa kasar wai za ta shiga wai gaya ma ji ubanwa matashin da haramci abincinsa matashin da bai girma a najeriya da ba ma yana can cikin turai yana ma'amala da turawa su ne ba ake magana wa kowa ai ku bayi ne duk karatun da kai anan bawa ne kai matashin da ake so a bawa mulkin yana amerika yana ingila yana faransa a can aka gina masa rayuwarsa ya za a yi zama shugaban ka kuma ka ce wa zama zaman lafiya mutumin da ba addini babu addini babu al'ada kuma ya shugabance ka ba ka ce wayo Allah ba to wannan ma iyayen nasu ma muka kare da su iyayensu sun bautar da mu ƴaƴansu ma su bautar da mu saboda Allah mu muna kwanci kawai sai kuwa zawa ba mu ɗari biyar dubu ɗaya mun zama bayi wannan masifa har ina ila qadari ma'lum haka zai zauna a cikin wannan mahaifar har zuwa wani lokaci sananne wata tara da kwana goma ko abin da ya fi haka ko abin da ya kasar haka fa qadarna fa ni'mal qadiruna haka Allah ya kaddara ma dalla da bi iya wannan kaddarawar in ba hikimar Allah ba ba dan kiyayewar Allah ba ya za a yi ruwa ya zauna a jikin mace tana ta gwagwarmaya tana ta mu'amalarta amma yana nan a tsaye wailu yau mai izilil mukazzibin azaba ta tabbata a wannan rana ga masu karyata alkiyama na'am ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين التي ألم نجعل الأرض كفاتا ashe ba mu sanya ƙasa ta zamo jaka ba gurin ajiya idan ka mutu sai a tona ƙasar abin ne ka a ajiye ka a nan gurin da haka ita ƙasa jaka ce ga ɗan adam a haya wa amuwata kana raye ko kana muci da haka yanzu kana raye kana kan tudun ƙasa ajiya ce wata nan za ka bar a tudun ƙasan sai ka koma ƙarƙashinta da haka haka allah ya kaddara ya sanya ta ta zamo jaka jaka ma'ajiyar rayayye jaka ma'ajiyar mutacci waje allah fi rawasiya ƙasar sai muka sanya mata wasu manya-manyan duwatsu don su kakkafe ta kada ta motsa a shami khatin manya-manya a kaina ma'an kuma sai muka shayar da ku wani irin ruwa furatan mai daɗin sha ruwa mai daɗin sha ai yanzu rabanka daga matsu ruwa a famfo da yake fitowa daga kamfanin ruwa na waterboard ko ma'aikatar ruwa ta water board shekarar ka nawa za ka yi lissafawa rabu da ka samu ya kai shekarar sha biyar ko to kana jin da a ce ruwan ba Allah ne yake samarwa ba water board ta take samarwa da zai mutu to shi Allah da yake baka ruwan kake bukatun ku nawa kake biyan sa me kake da ka sakanta masa Allah ya shayar da ku ruwa ruwa mai daɗi sha ya saukar da ruwa ku sha ku yi mu'amalolinku ya saukar da ruwa ku samu arziki a yi noma a samu kuɗi kwanan baya manomi har doro yake yi yana jiji da kai shi ne mai zuwa maka dai shi ne mai kuɗi shi ne mai kaza shi ne mai kuɗi zai sai mota ya mata sayan kaza ya biya amma wala wani ba zaka a wani ba zakka ba zai yi ba shinkafa ya noma dama an je da mai skeli gona ana bigewa ana shekewa sai a ɗora ta a skeli a cire kuɗinsa a bashi daga ta ya shiga damuwarsa yana kuma jiji da kai to na lada ka ba Allah laka Allah ya saukar da ruwa ruwa mai daɗi wailun yau mai izilil makazibi azaba a wannan rana ta tabbata ga makareta masu kareta alkiyama na'am انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين
intaliqu ila ma kuntum bihi tukadhibun yanzu alkiyama ta tsaya ana duniya ana gaya maka kiyama kana karetawa yanzu kuma lokacin ta yazo Allah ya ce intaliqu ila ma kuntum bihi tukadhibun ku tafi zuwa gurin da abin da kuke karetawa intaliqu ila zillin zi salati shu'b wuta ta tirniki wutar jahannama ta tarnike hayaki yana tashi hayakin sai ya kasu kashi uku hayakin wutar jahannama ne ba inuwa ba ce kana ganin kamar inuwa ce da za ta kare ka daga zafi ba inuwa ba ce hayakin wutar jahannama ce la zalilun wa la yughni min al-lahabi ita wannan hayakin ko wannan inuwar ba a zama a ƙarƙashinta ta yi maganin rana ko maganin zafi ba za ta muku maganin rana ba ba za ta muku maganin zafin wuta ba ita kanta inuwar masifa ce azaba ce tashin hankali ce inna tarmi bi shararin kal qasr a wannan ranar ita wutar tana tartatsi gudan tartatsin da take jefarwa kamar alƙasur alƙasur ko ka ce girmanta kamar girman beni gidan sama ko ka ce girmanta kamar gungume mun san gungume ko ko tushen dabino ko girmanta kamar raƙuma ƙwayar tartatsin ka ji gun mai walda ka gani gina walda irin wannan tartatsin da yake fitarwa to ƙwayar ta jahannama kamar wani ƙaton gungume ne ka annahu jimalatu sufur kai ka ce gariken wasu raƙuma ne baƙaƙi wailu yau mai izinin mukazzubi azabar wannan rana ta tabbata ga makareta masu ƙareta tashin alkiyama tashin alkiyama gaskiya ce idan kuma ka yadda alkiyamar gaskiya ce to ka gaskata shi ne ka kiyaye dokokin Allah wajen bin abin da ya gama in yace ka bari ka bari in yace ka yi ka yi ka gama da Allah lafiya amma in ka ji kana da zaɓi a maganganun Allah kana da zaɓi a maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ka yi imani ba wata rana Umar ya zo gurin manzan Allah ya Rasulallah in ban da kaina a duniya ba wanda nake so kamar kai annabi ce har yanzu Umar ba ka yi imani ba tukunna da sauranka sai da Umar ya ce a duk duniya ba ni da wani da nake so har kaina kamar kai naka za ka so manzan Allah za ka bi manzan Allah za ka yi masa da'a fiye da duk wani mutum a duniya fiye da duk wata halitta a duniya don san manzan Allah ne zai sa ka so Allah idan ba ka san manzan Allah ba za ka so Allah ba in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in dai Allah kuke so in ji manzan Allah to ku biyo ni idan ka bi manzan Allah ne zai sada ka da Allah to kenan tun da manzan Allah ne zai sada ka da Allah yanzu kai kuma waye zai sada ka da manzan Allah sahabbansa Allah ya kara musu yarda sahabban manzan Allah su hada ka da manzan Allah manzan Allah ya hada ka da Allah duk wanda ya yanke sarkar manzan Allah da Allah to ya yanke sarkarsa da Allah haka duk wanda yake yanke sarkar sahabbai da manzon Allah to ya yanke daga manzon Allah kowanne akwai dalili kowanne akwai salsala zaman ka lafiya ka bi dalilin ka bi salsalar Allah sai ya ce
هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين
Allah ya ce haza yawmu la yantikuna wannan wata rana ce da ‘yan wuta ba sa magana kenan ɗan wuta a lahira baya magana kwata-kwata a yana magana wani lokaci yana magana wani lokaci baya magana domin ayal qur'ani Allah ya gaya mana a cikin suratul mu'minuna rabbana akhrijna minha ‘yan wuta ne suke faɗa, ya Ubangiji, ka fidda mu daga wannan wutar, kaga suna magana kenan. Amma akwai lokacin da kuma ba sa magana, naka haza yau mu layati ƙuna, ranar da ba sa magana, lokacin tuhumarka da laifi, bakinka ba zai yi magana ba, gaɓoɓinka ne za su yi magana su kafa shaida a kanka, harshe ba zai yi magana ba. Wala yi uzarin lahun, fa ya ta zirun, ba za a ba su wata dama ba ba za a ba su wani uzuri ba ballantana su kawo uzuri lokacin uzuri ya kare a nan ne in ake ake tuhumarka sai a baka dama a ce kare kanka a lahira baka kare kanka domin littafin aikin da ka yi yana tare da kai kai ne za ka ɗauko ka karanta abu kaza ya faru abu kaza ya faru abu kaza ya faru kowa kuma yana jinka kaga ka kafa wa kanka da kanka shaida ba za a ce to kuma kare kanka me yasa kai kaza ba ana neman ka yi bayani ne akan hakkin wani yanzu ka tara dukiya ko ta halal ko ta haram za a neme ka ka yi bayani ya aka yi ka tara dukiyar da ka tara dukiyar ya aka yi ka kashe dukiyar sai an ma wannan binciken kwakwaf a nan da za ka yi bayani ga yadda ne na samu ga yadda ne na kashe abin mamaki kayar da allah ne ke ba da dukiyar don ba haife ka da kuɗi ba ko da a ce an haife ka gidanku da kuɗi ƙila kafin ka girma allah sai kwace kuɗin ko kuma ma ka girman kudin bai amfani ka ba ai da yawa mutum zai fito a gidan masu kudi kuma kudin bai amfani shi ba an nan taba hira da dan tata mariga Allah ya gafarta masa a zuriyarsa akwai marasa kudi yake akwai idan muka baka kudi ya karye muka sake baka ya karye muka sake baka ya karye to kuma shikenan sai mu hakura da kai ya zo ku a ɗauke doyinka a ce da kai a shayar da kai don ba za ka yi kuɗi ba yawwa gidan masu kuɗin ma in Allah bai rubuta za ka yau ba za ka yi ba a gidan talakawa kuma Allah ya rubuta za ka yi za ka yi idan ka kirga masu kuɗi yanzu a garin nan a nan inda muka sani ka ɗebo su ka tattara su ka lissafa mutum nawa ne suka gaji kuɗi a gidansu ba su da yawa ko ba ka wani mutum nawa ne suka gaji kuɗi a gidansu ba su da yawa galibi galibi waɗanda suka nemi kuɗi ne 'ya'yan talakawa ne da iyayensu ba su da shi yanzu kuma suka nema suka samu ko kuma a'a abin da babansa yake shi da bai taka da karya ba yar tireda ce ba ta wuce kayan naira dubu ɗari ba yanzu kuma ya samu biliyans ana lissafa cikin wanda ya gaji kuɗi a'a to waye ba shi wannan kuɗin ya aka yi tara wannan kuɗin Allah ne ya kaddara zai zama haka to tun da Allah ya kaddara ka san Allah ne ya kaddara zaka zama haka to me yasa kuma Allah ya ce ka bashi kake kiwar bayarwa ai bahaushe ya ce ba a hana maba da rago fata Allahn da ya baka idan ya ce to ka bashi kuma za ka bashi ma rance za ka bashi don yana da abin biyanka in Allah ya ga dama addinin namu ba za mu ce ƙala ba addinin sai ya yadu kar ma mai wa'azi ya wa'azi ko ba zai iya ba sai addinin ya yadu ba tare da ka ce ƙala ba in Allah ya ga dama hidimar addini da kuɗi Allah sai ya da kansa ba masallacin da mani sai ya gino daga sama ya jeho shi ko da gashi sun dindin a tsaye ba zai iya ba zai iya amma sai ya to duk wata hidima ta addini yana hannunmu mu kare shi mu kiyaye shi mu taimaka masa mu ba da jininmu mu ba da dukiyarmu mu ba da dabararmu duk wani abu mu bayar don addini ya ci gaba ba don ya gagara Allah ba a'a dan ya jarabce mu ya gani za mu iya ko ba za mu iya ba karamin misali yanzu a garin nan a ce ana neman naira miliyan ɗari za a gina wata makaranta kudin zai samu? zai samu? ba zai samu ba amma in Allah ya gana ma sai aiko wanda ga wani garin sai ya zo ya gina makarantar naira biliyan ɗaya haka Allah ya gana ma da haka in ka ce kai ba za ka yi ba sai a kawo ko me yi kana ji kana gani sai a yi yanzu kadira wannan masallacin da haka yi da asali ma an shacin dan abu aka dora har aka zo aka gina har aka zo aka kaza har yazo inda yake a yanzu yanzu inda yake nan a yanzu ina wani ne daga wani garin ya zo ya yi ko a ɗan garin ne amma daga wani garin ya zo ya yi Allah zaka mai alkhairi ah Allah yace hadha yawmul fasli wannan ranar ita ce ranar rarrabewa jama'anakum wal awwalina mun hada ku mun tattara ku da na farko da na ƙarshe duk an tattar guri ɗaya da wanda ya fara mutuwa a duniya da wanda shine na ƙarshen mutuwa a duniya Allah ce to wannan ranar mun tara ku domin mu rarrabe wane ne na kware wane ne na banza wane ne ke kan daidai wane ne ke kan bata fa in kana lakum kaidun fakidu in kuna da wata dabara da za ku yi don ku hana Allah ya muku azaba ta ku yi in kuna da gurin buya da za ku buya don kar Allah ya kama ku kuje in kuna da duk abin da za ku yi don ku wa Allah a lahira ku yi Allah ce wailu yau mai izinin makazubi a wannan rana azaba ta tabbata ga masu kare ta tashin alkiyama na'am innal muttaqina fi wilanin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين الله مدوكاكين سركي ya ambata mana yanayin waɗansu mutane a lahira bayan ya gaya mana yanayin waɗansu mutane a lahira waɗanda suka saba dokokin Allah yanzu kuma Allah yana gaya mana yanayin waɗanda kuma suka yi biyayya wa Allah waɗanda suka ji tsoron Allah suka yi kiyaye dokokin Allah suka aikata abin da suka yace su aikata suka guji abin da Allah ya ce su guda Allah ya ce innal muttaqina lalle masu takawa waɗanda suke jin tsoron Allah wajen ƙin aikata abin da Allah ce kassa aikata fi zulalin wa uyunin suna cikin wata inuwa da idandinan ruwa fadama ce mai dausayi mai daɗin zama iskar ta daidaitacciya iskar mai daɗi yanayin mai ƙanshi ga ka bishiyar mai kyau ga ka ƙarƙashinta mai sanyi ga 'ya'yan fure suna ƙanshi a wannan ranar ta tabbata ga masu jin tsoron Allah wa fawakiha mimma yasahun ga 'ya'yan marmari irin abin da suke da bukata duk abin da kake bukata shi kake so kuma shi kake samu yanzu a duniyar nan wallahi akwai abin da kake bukata a nan garin na ce ba za ka samu ba sai ka tafi wani garin amma a nan ne ba za ka samu ba amma aljanna duk abin da kake bukata da wanda ka sani da wanda baka sani ba in ma za ka yi marmarin wani abin da baka taba gani ba Allah zai kawo maka shi tunda a lahira a aljanna ba a bakin ciki duk zamanka a aljanna ana so a ganka cikin farin ciki ba a so a ganka cikin bakin ciki da haka duk wata bukata ta ka aljanna za a biya maka ita dan wuta ne ake so a gan shi ransa ba kullum a gan shi ya damu amma dan aljanna so ake a ganka a cikin farin ciki shi yasa ma Allah madaukakin sarki da kansa zai kawo muku ziyara wata rana kuna aljanna Allah sai ya zo ya kawo muku ziyara domin ku gana wata rana kuma ku ku dunguma ku je ku tafi fadar Allah ku je ku gaishe shi Allah da iko Allah ya sa muna daga cikin yan aljanna Allah ka raba mu da wuta da yan wuta amin
Allah ya ce kulu wa sharabu hani'an a aljannar ku ci ku sha cikin kwanciyar hankali yanzu nan akwai abincin da zaka ce bata bacci ka je kana zawayi akwai abincin da zaka je ka je kana magwas kana kwalafi akwai abin da zaka je ka je kana amai amma lahira fa kulu wa sharabu hani'an ku ci ku sha antse cikin kwanciyar hankali bima kuntum ta'maluna saboda abinda ko kasance kuke aikatawa a duniya a duniya ka sha wahala kana sha'awar abinci amma ka hada kanka yanzu azumi yake yi kana son ka sha ruwa kana son ka ci abinci amma tsoron Allah ya hana ka kiyaye dokar Allah ta hana ka azumi ne ke da wannan yanzu idan ka ga dama sai ka shiga ɗaki ka kule ka sha ruwa ka koshi ka ci abinci ka yi dal ka fito ka share baki ka yawa zo yana ba da wahala amma tsoronka da Allah ya hana ka ga abincin kana kallo kuma kana da sha'awa kuma kana da bukatarsa kuma kana cin halin wahala amma ka haƙura da haka Allah sai sakanta ma a lahira sai ya ci yadda kai da abin da kake so domin yanzu ka aikata abin da Allah yake so ba abin da kai kake so ba a yin so samu da karbi azumin muso so muke Allah ce yafi mana azumin karbi kaga kenan muna azumin ne ba dan muna so bi ba a muna yi ne dan muna son rahamar Allah to tunda a duniya ka hana kanka sakewa ba dan kana so ba dan san Allah to shi kuma Allah haƙƙinka ne a lahira ya biya maka bukatarka inna kazalika najzil muhsinin Allah ce mu kamar haka muke sakanta ma masu kyautatawa waye mai kyautatawa wanda yake kiyaye dokokin Allah waye mai kyautatawa shine wanda yake gujewa abin da Allah yake kar yayi wailu yawma idhil lil mukazzibin kalmar azaba a wannan rana ta tabbata ga masu ƙaryata tashin alkiyama na'am كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون na'am ويل يومئذ للمكذبين na'am وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون na'am ويل يومئذ للمكذبين
Allah ce kulu wa tamatta'u ku ci ku ji daɗi ƙwalilan ɗan kaɗan yanzu Allah maɗaukakin sarki ya sake juyar da mu zuwa gurin waɗancan mutanen marasa tsoron Allah marasa imani na daga cikin rashin imanin ɗan adam duk mutumin da ya sa duniya a gabansa ya sa neman duniya a gabansa ya sa lalle sai ya yi kuɗi ta kowace hanyar to wannan ya raba riga tsakaninsa da Allah alaƙa mai kyau tsakaninsa da Allah ya canza ta in dai kace sai kai kuɗi ta kowane bangare ta kowace hanya yaki halal yaki haram baka tantance mai kyau baka tantance mara kyau kai dai kai kuɗi to alaka tsakaninka da Allah ka yanke ta alaka dai mai kyau babu ita domin duk wanda yake so sai yayi kuɗi a duniya to duk saban Allah da ake aikata sai ya aikata wani zai zama matsafi don yayi kuɗi ana ba mu labari a nan bauchi akwai temple na matsafa akwai wani da aka yi temple din ce da ya ji tsoro da ya je ya ga temple ya ji tsoro aljanin da ya fito an yi masa kujera irin ta telolin nan ba mai ta jingina ba ya ce ƙasa ba iyaka ƙafofin suna lilo a ƙasa amma zurfin ramin ba iyaka sannan jikinsa kamar biri da wasu ƙananan gashi aka jajaye da aka gabatar da shi bayan an karanta masu ƙa'idoji sai aka ce to za a ba shi jari yanzu ya fara sai da kifi ice fish ɗin nan irin ka soyawa yana sayarwa ta nan ne zai samu kuɗin a cikin shekara ɗaya don yanzu ka bashi a lokaci guda one time malonia zai samu zargi amma ya fara sai da kifi a yi da harkar kasuwanci daga nan ko sai tumbaka to da ya dawo gida sai kasa bacci sai ihu bai da mata iyayen ba san me ya faru ba sai ihu to dai in gajarce muku labari an gano me ya same shi wata lungu aka samu a kano wani unguwa unguwar almajirai nan aka je aka ajiye shi har allah ya taimaka da addu'a da komai hayyacinsa ya dawo wanda allah ya taimake shi allah ya so shi allah ya so shi akwai wani yaro a garin nan da ya ga adres na wani temple sai ya ɗauki wani sai ya buga musu da ya buga musu waya sai suka ce su suna indiya ne temple ɗinsu yana indiya ne sai ya ce to shi ya zai da arewacin najeriya ne kenan akwai tazara mai nisa tsakaninsa da su ya suka ce a kare damu duk inda yake a duniya nan suna kusa da shi wani ya ce waya yu'a aka suka gaya masa sai suka ce suna da three category ne na temple ɗinsu akwai matakai guda uku akwai pocket never dry aljihunka ba zai bushe ba inda za ka sanu aljihun to za ka turu kuɗi kowane irin abu kake da bukata komai yawan kuɗin abin ko ma mene kana sanu aljihun za ka turu kuɗi suna da wannan ajin akwai kuma ajin rich ne ba end arzikin da ba zai kare ba akwai kuma da ajin na kwaljini ne shi kuma na kwaljini ne ba siyasa ake yi ba yanzu in ka zo ka ce mala bakar kai ne sanata mu dole hika ce dole ba sai ya yi dole sai ya yi ko ba a so sai ya yi na ce muku dole ban ce in Allah ya yarda ba me yasa na sha faɗa a nan Allah yana goyon bayan mutane biyu ne idan suna rikici abin akan abu idan ɗayan na Allah ne to Allah yana goyon bayan nasa kuma zai taimaki nasa wa kana haƙan alaina nasul mu'minin Allah ce wajibi ne akan mu haƙƙi ne akan mu mu taimaki mu'mini amma idan aka neman duniya ne wancan duniya yake so wancan ma duniya yake so ba ruwan Allah da su mai karfi ya danne mai karfi ya kwaci me za ke juyi mulki shari'a ta da juyi mulki ne ba ta da shi ba amma idan ya yi in aka yayu na duk duniya suke nema ah ai annabi ya ce duniya ne fal'ananniya ce to yaya akan mutane biyu suna faɗa kan la'anannan abu kuma Allah ya goyi bayan su waccan kujerar ta sanatoci ta gwamnoni ta shugaba la'ananniya ce haka ne mace a duniya mal'una mal'unu ma fiha illa zikar Allah duniya la'ananniya ce kuma abin da ke cikin duniya ma la'ananne ne in banda an bata Allah da mun da tattaro ashe duk wani abu a duniya in dai ba an yi nufin fuskar Allah da shi ba to la'ananne ne abin yadda za ka fi ganewa la'antar abin yanzu idan ka je za a rantsar da kai a wata kujera komin ta kansila in kai musulmi ne a rataya maka ƙur'ani in kai kirista ne a rataya maka bible in ma wani addini kake bi a rataya maka ƙa'idar addininka sai ka rantse da ƙur'anin ko bible ko abin da kake bauta mawa akan za ka kare constitution ne mai alaƙar ƙur'ani da constitution akwai babu alaka tsakanin ƙur'ani da constitution da har za ka rantse da ƙur'ani don ka kare constitution kaga ya nuna maka wancan ɗin falananne ne to amma me yi mafita tun da la'ananne ne kar mu yi ko mu yi na kun tambaye ta kuwa tun da abin duniyar la'ananne ne to mu yi ko kar mu yi ba ku an samu ba akwai matsala ko yau wato shikenan tunda dole bi to kai a matsayinka na musulmi tunda shi a an ce bi saboda wata maslaha to kai a matsayinka na musulmi idan ka zo ka samu gurin to sai ka musuluntar da abu kile kace ba za ka iya ba za ka iya wallahi yanzu kana majalisa sanata ne kai ko reps akwai wannan sannan mazan da ake mata sujada da kaje ba ruwan karita kaje ka mika motion ɗinka ko kallon ta ma baka yi ba wani ma daga kayi daman shi ma tsoro yake ji da ya ga kayi kasha shi ma sai zo ya yi ba kai gyara gurin ba sai ga wata an watsar da abu banza abin wafi sanda ne ba katako ne ba za a sassaka shi a masa ado a marfenti wai a zo a rataye shi ko wani karfe ne na gaina ina da nauyi ba wani matsala tsoro ne kuna gurin mutane tsoro ne wata kaje kayan iri na'i dama ko gaisa ai kashi uku ce akwai ta musulunci akwai ta yahudanci akwai ta nasaranci gaisuwar yahudu shi ne iri na'i kana zai ka zunka tankwasa wuyanka haka ka tankwarar ihina'i kenan idan ka yi wannan ka saba wa Allah ka yi shirka to ashe in ka je ka sa sandan ka yi haka wa sandan me kai me kai kenan akwai gaisuwar nasara hi hello ta nasara kenan ta musulunci ba assalamu alaikum ita ta musulunci Allah sawaka da haka kulu wa tamatta'u ku ci ku ɗan ji daɗi kaɗan ƙalilan kaɗan innakum mujrimu don kuma su laifi ne kenan a nan duniya duk abin da za ka ci da duk abin da za ka sha ka shiga mota mai kyau ka shiga gida mai kyau ka auri mata mai kyau ka taka wanda kake so to ɗauki lokacin ɗan ƙalilan ne ɗan kaɗan ne idan yayi din yayinka a shekara arba'in ka gama yayin an gani duk yayinka a shekara arba'in ka gama yayin daga lokacin da ka fara zuwa lokacin da za ka ƙare ba zai wuce shekara arba'in ba duk tashanka kun mai ni kuwa eh abin da nake nufi yanzu ina matashi na na samu kuɗi na ina abin da daga dama da kuɗi na to ko da kuɗin sun wanzu da ni akwai lokacin da kun wannan abu ba zan iya yi ba an mamce ni da haka duk wani za ka yi a duniya ɗan takaitacce ne Allah ce wailu yau mai izilil mukazzibi kalmar azaba a wannan rana ta tabbata ga masu karetawa masu kareta tashin alkiyama wa idza qila murka'u la yarka'u idan aka ce ku yi ruku'i ba sa yi idan aka kira su dan bautar Allah ba sa yi idan aka kira su don taimakon Allah ba sa yi duk abin da aka ce Allah ne ya ce a yi kaɗan ne masu yi ku zama kamar sahabai don Allah sahabi yana yi wa addini hidima da kuɗinsa da lokacinsa da kuma jikinsa idan ya ba da kuɗin in aikin ƙarfin ya zo a yi da shi in ya ba da kuɗin in za a tafi yaƙi a tafi da shi shi yasa talakawan sahabbai suka yi kara gurin manzo Allah ya rasulullahi masu kuɗi sun kwashe lada sun bar mu mu je masallaci da su mu je yaƙi da su mu yi azumi da su gina masallaci suna nan gina makaranta suna nan wanda duk tare muke yi amma idan suka tambatso wata kyauta ta kuɗi wa addini mu kuma sai tagumi sun mana tsira manzo Allah ya ce to bari in ga muku wani abu wanda in kun yi za ku kamo su tasbihi hailala menene menene ta karantawa su ma da suka ji suka ce ba za a basa baya ba sai suka ci gaba da yi su ma dan aljanna nake nema kai mai ta kake nema ai ba ka da tabbas a cikin ayyukan ka wanne ne Allah zai karba ba ka da tabbas kudin ne Allah zai karba wato ibadar kudin ne Allah zai karba ko ibadar jiki ko ibadar gaba baka san wa Allah zai karba ba dan ka dan me zaka yi sakaci ka ki wannan ka yi wannan zaka idan aka ce musu su yi ruku'i ba sa yi ruku'i wailun yawma idhil lil mukazzibin azaba a wannan rana ta tabbata ga masu karita lahira eh mun zo karatun karshen wannan sura akwai ada oke to mu karanta ta فبأي حديث بعده يؤمنون
Na'am, Allah maɗaukakin sarki ya ce, To, da wanne labari ne bayan ƙura'ani kuke imani, ayar ‘yan tazini ko? Da wanne hadisi ne bayan ƙura'ani kuke imani, ayya, Allah sauka, mun zo ƙarshe, ƙarshen wannan Sura mai albarka kuma lokaci ya faɗuwa zo da ya zama lokaci ya yi. kuskuren da muka yi na karanta wannan sura ko fasara ko bayani Allah ka yafe mana shi wanda kuma muka karanta daidai muka fasara daidai muka bayani daidai Allah ba ilimin bane taimako daga wajenka Allah ka ƙara fahimtar da mu abin da mu sani ba Allah kuma ka ba mu ladan karatun da muka yi kuma ka ba mu ikon aiki da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu tambaya a rubuce ƙarar mama ansa ta baki kuku kan ansa akwai ƙarfi insha Allah akwai da na'iza da za a gabatar da ta ga alibin kawo ka da gabatar da كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نتوب إليك الحمد لله